بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله يقول المصنف رحمه الله فصل وأما الصبر المحمود فنوعان صبر لله وصبر بالله قال تعالى واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وقال واصبر وما صبرك إلا بالله وتنازع الناس أي الصبرين أكمل فقال الطائفة الصبر له أكمل فإنما كان لله أكمل مما كان بالله فما كان له فهو غاية وما كان به فهو وسيلة والغايات أشرف من الوسائل ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله لأنه نذر الله ولم يجب الوفاء به إذا خرج مخرج النهي لأنه حلف وما كان له سبحانه فهو متعلق بألوهيته وما كان به فهو متعلق بربوبيته وما تعلق بألوهيته أشرف مما تعلق بربوبيته ولذلك كان توحيد الإلهية هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده فإن عباد الأصنام كانوا مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه ولكن لما لم يأتوا بتوحيد الإلهية وهو عبادته وحده لا شريك له لم ينفعهم توحيد ربوبيته وقالت طائفة الصبر بالله أكمل بل لا يمكن الصبر له إلا بالصبر به كما قال تعالى واصبر فأمره بالصبر والمأمور به هو الذي يفعل لأجله ثم قال تعالى وما صبرك إلا بالله فهذه جملة خبرية غير الجملة الطلبية التي الطلبية التي تقدمتها أكبر فيها أنه لا يمكنه الصبر إلا به وذلك يتضمن أمرين الاستئانة والمئية الخاصة التي تدل عليها باب المصاحبة كقوله وبي يسمع وبي يبصر وبي يبطش وبي يمشي وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستئانة فإن هذا أمر مشترك بين المطيع والعاصي فإن ما لا يكون بالله لا يكون بل هي باب المصاحبة والمئية التي صرح بمضمونها في قوله بل, بل, بل هي باء المصاحبة والمئية التي صرح بمضمونها واو الأطفني باء استئناف بني
بل هي باء المصاحبة والمئية التي صرح بمضمونها في قوله إن الله مع الصابرين المئية التي آه بدل نعم المئية القال قاسلة نعم. لأبي المئية الحاصلة لعبده الذي تقرب إليه بالنوافل حتى صار محبوب الله فبه يسمع وبه يبصر وكذلك به يصبر فلا يتحرك ولا يسكن ولا يدرك إلا والله معه ومتى كان كذلك أمكنه الصبر له وتحمل الأكال لأجله كما في الأثر الإلهي بعين ما يتحمل المتحملون من أجله ويدل قوله وما صبرك إلا بالله على أنه من لم يكن الله معه لم يمكنه الصبر وكيف يصبر على الحكم الأمري امتثالا وتنفيذا وتبليغا وعلى الحكم القدري احتمالا له واستيلاء به من لم يكن الله معه فلا يطمع في درجة الصبر المحمودة أواكبه من لم يكن صبره بالله كما لا يطمع في درجة المقرب المحبوب من لم يكن سمعه وبصره وبطشه ومشيه بالله وهذا هو المراد من قوله كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ليس المراد به أني كنت نفس هذه الأعضاء والقوى كما يظنه أعداء الله أهل الوحدة وأن ذات العبد هي ذات الرب تعالى عن قول إخوان النسارى علوا كبيرا ولو كان كما يظنون لم يكن فرق بين هذا العبد وغيره ولا بين حالتي تقربه إلى إلى ربه بالنوافل وتمكته إليه بالمعاصي بل لم يكن هناك مقرب ومقرب إليه ولا عبد ومعبود ولا محب ومحبوب فالحديث كله مكذب لدعواهم الباطلة من نحو ثلاثين وجها تعرف بالتأمل الظاهر نعم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باهك يموى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin mojibbo da ke nan kofar kaura cikin jihar katsina a garin katsina a wannan yammaci na talata yau muna sha ɗaya ga watan safar hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama 1447 wanda kuma ya zo daidai da biyar ga watan takwas shekarar miladiya ta 2025 a wannan majalisi da muke karatu a cikin wannan littafi mai suna uddatu sabirin wa zakhiratu shakirin na al-shaykh al-imam al-allama shamsuddin abu abdullah محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى وانا منشين درس منا أشرين ديدي أتكم وانا للتافي أجير درس مكما وانا مسلاتي وانا شينينا لي أقود همسن ديدي kafin mu shiga karatu wannan uwa yake tambaya game da cewa shi mutumin Katsina ne a mutumin Kano ne amma a nan katsina yake aiki a duk ranakun aikinsa idan ya zo katsina wani lokacin ya yi sati biyu wani lokaci uku ba tare da ya koma gida ba wato ba tare da ya koma kano ba shi ne ke tambaya shi dai ya kasance yana cika sallarsa to amma wasu suna cewa zai iya yin kasaru a nan katsina idan koma kano kuma ya cika sallarsa to shi ne yake son a yi masa bayani duk wanda yake kan halin tafiya a wani gari ba halin mazauni ba wanda yanayinsa yanayi ne na matafi ba wanda ya zo zama a wannan gari ba to zai kasaro wanda ita ce ka'idar wadda Allah subhanahu wata'ala ya wato danganta kasaro da tafiya ne وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا سوراك الضرب في الأرض تفيا ko dai dan kasuwanci ko kuma dai dan yin aiki ko ziyara ko wata bukata wadda za ta kai mutum wani gari ba da niyyar ya ji garin da zama ba to wannan tafiyar ta ba shi dama shari'a ta ba shi dama a dalilin wannan tafiyar ya kasaru sawa'un zai dade a wannan tafiyar da yayi a garin da yaje ko ba zai dade ba wannan shine abinda ayar ta nuna ba tare da ta nuna kadari na kwanaki ba cewa idan darabtum fil ardi masdar dai a matsayin tafiya yayi ba ya je da zama ne garin ba safar abinda yake kishiyanta sa shine al-iqama al-iqama ka je da niyyar mai da wajen wurin zamanka idan kai wani abin da yake nuna cewa wannan wurin shi ma ya koma wajen zamanka to ba za ka yi kasar ba ta yi mutum ya zama yana da wurin zama sama da daya yana zaune a katsina yana zaune a kaduna ko yana zaune a kano ko yana zaune a abuja durin zamansa ne abubuwan da mazaunin guri yake rika da wasu tasarrufa da ake ganin mai zama a guri inda ya kama guri da zama yake yi to shi ma duk yana yi kuma wannan shine aransa akwai wasu mutanen waɗanda sukan suka riki gurin zama sama da daya ko lokacin sanyi ya zauna a wani guri lokacin zafi kuma ya koma wani waje da zama ko wasu watanni ya raba wasu watanni yana nan wasu watanni yana can to wanda duk inda ya je ba zai kasar ba tunda ya riki wurin a matsayin wurin zama amma idan wata bukata ce ta kai shi wuri saboda wannan bukatar yake zauna ya je wannan wurin kuma da zarar wannan bukatar tashi ta biya zai bar gurin to wanda ba zai ba zai cika sallah ba zai iya yin kasar koda kuwa wannan bukatar zuwa wannan wuri tana ta tana ta maimaituwa koda tana ta maimaituwa a ce duk wata a ce duk sati ko da za ta maimaitu wannan ba zai hana shi ya yi kasar ba kamar misali a ce direba ne yana safarar wato jigilar mutane daga gari zuwa gari sauraka mazaunin katsina ne amma kuma yakan ibi mutane ya kai su kano ya kai su kaduna ya kai su abuja ya kai su wata jihar sauraka wannan tafiye-tafiyen nasa kusan shine sana'arsa kullum a cikinsu yake to wannan ba zai hana shi duk inda yaje ya kasar ba za a ce je ya zo ba yau yau ya zo ko in ya fita watakila zai yi mako ɗaya biyu bai dawo gida ba wannan duk ba zai hana shi yin kasar ba saboda bai yi wannan tafiyar da ne reje ya kama wuri ya zauna ba ya yi tafiyar ne saboda wata bukata bukatar nan tana iya yin tsawo tana iya gajarta tana iya zama mai tsawo ce tana iya zama gajeriya ce wadda ita ce magana mafi ƙarfi ta fuskar dalili akwai maganar jumhur waɗanda suke cewa idan zai yi kwana hudu to zai cika sallah wanda ita ce maganar wasu daga ciki ko da yawa daga cikin malamai amma dai ba ita ce tafi ƙarfin dalili ba saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a makka kwana goma sha tara yana ƙasar kwana goma sha tara yana ƙasar hakanan ya zauna a tabuka kwana ashirin yana kasar saboda bai je gurin da zai zama ba wata bukata ce ta kai shi zaman ya kai shi har waɗannan kwanaki to zai yi ta yin kasar kafin ya dawo madina inda nan ne wurin zamansa duk da ba nan ne mahaifarsa ba amma nan ya mayar da shi mazaunarsa to sai ya cika sallah a nan to wannan ita ce wannan ita ce fatawar da tafi kusa da nusus suka fi karfafa ta saboda ka shi ma wannan idan har ba ya bayar da katsinan wurin zamansa ba ya ɗauke shi wurin zama watakila ma ya aure ya kama gida kaga wannan ya zama ɗan katsina sosai sosai ya sai ya cika sallarsa tare da masallata amma idan zuwa zai saboda buƙatar aiki ko da zai sati biyu ko da zai sati ko da zai wata sannan ya koma inda yake da zama to wannan zai iya yin kasaro in ya bi mazaunin gida kuma zai cika idan ya je masallaci ya bi liman sallah to zai cika sallah tare da masu cikawa ba zai yi kasar a nan ba sunna a nan idan har ya bi mazaunin gidan sallah to zai cika idan shi kuma shi ne ya ja su sallah to shi kenan sai ya kasar nasa su su cika wanda yake maganar sannan yake tambayar cewa wakafi wani zai iya wa wani abokinsa wakafi na alhakin alkhairi zai iya yi a bisa kauli rajihi akwai waɗanda suke ganin cewa sadakar mutum ba za ta je ga wani ba sai idan ɗa ne ga ubansa ko ya ga uwarta ko ga ubanta amma wani ya yi ma wani can bare suke ganin cewa wannan sadakar ba za ta je gare shi ba to amma wannan babu wani dalili mai ƙarfi da yake nuna cewa sai ɗa kawai shine zai iya ubansa wakafi ta sadaka wani abu ne na sadaukarwa da za ka iya yi wa duk wanda kake ganin ya dace kai masa za ka yi wa mahaifanka za ka yi wa yayyanka za ka yi wa kakanninka za ka yi wa abokanka duk wani wanda kake ganin kana so ka taimaka masa da wannan sadaka za ka yi masa wana fatan ta je gare shi a mu dawo karatunmu na uddatu sabirin wannan fasili mun fara shi a wancan zama da ya gabata a inda ibn al-qayyim yake magana akan as-sabr al-mahmud bayan ya magana as-sabr al-mazmum hakuri mara kyau wanda babu yabo a cikin sa babu lada tun ya hakuri akan sabawa Allah ya hakuri wajen sabawa Allah animshu wasbiru ala alihatikum kafirai suka ce ko shugabannin kafirai suka ce wa mabiyansu ku tafi ku ci gaba da hakuri akan bautar allolinku kaga wannan hakurin banza ne saboda da hakurin da za a kan saban Allah ba hakuri ne da ake yaban sa ba haka nan kai hakuri akan barin aikata da'a wani abin alheri ne sai a ce da shi kaje kai hakuri kakka aikata to wannan hakurin banza ne amma akwai hakuri mai kyau shine yace hakuri mai kyau iri biyu ne akwai as-sabru lillah akwai kuma as-sabru billah kai hakuri dan Allah ko ka yi haƙuri da taimakon Allah to shi ne ce Allah subhanahu wata'ala ya yi ishara zuwa ga waɗannan nau'uka na haƙuri guda biyu na farko Allah ya ce wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi ayunina ka yi haƙuri domin hukuncin ubangijinka kai kana a gaban idanunmu idanuwanmu wato kana a gaban kulawarmu haka nan ya ishara zuwa ga nabiyin yace wasbir wa ma sabruka illa billah kayi hakuri hakurinka ba zai yiwu ba sai da taimakon Allah hakurinka ba zai samu ba sai da taimakon Allah to shine yace masana sune annas anan da yake magana akai malamai watanaza'a an-nasu ayu sabrayn akbar ay tanaza'a al-ulama malamai sun yi sabani a tsakaninsu cewa wane nau'in haƙuri ne cikin haƙurin na guda biyu wane nau'i ne ya fi kamala ya fi cika asabru lillah ko asabru billah to shi ne ce faƙalar ta'ifatun sai wani ɓangare na wasu malamai suka ce asabru lahu akmalu ka yi haƙuri domin allah wannan shi ne ya fi kamala fa inna ma kana lillahi akmala mimma kana billahi da abinda kai shi domin Allah yafi zama cikakke yafi zama kamili fiye da abinda kai shi da taimakon Allah fama kana lahu fa huwa gaya duk abinda kai shi domin Allah wanda ita ce gaya shine karshen manufar samar da kai a matsayin halitta a bayan ƙasa. ka yi aikinka domin Allah wato Allah subhanahu wata'ala kake yin abin da kake yi don shi wannan shine karshen gaya domin shine ubudiyya wato bautar ka ga Allah wanda ita ce kuma gayar da ta sa aka samar da kai wato wato manufa ta kololuwa wacce ta sa aka aka samar da kai wa ma kana bihi abinda kuma kai shi da taimakon Allah wannan wasila ce ita wasila shine samun tsani da zaka iya samun wani abu da kake so dan ka riki ubangiji a matsayin tsani ka kai ga wani abu to anan tsani kai abinda kuma shine gaya ba zai zama daidai da abinda yake tsani ne ba fal ghayatu ashrafu min al wasa'ili abinda yake gaya ce wato manufa ce ta ƙarshe ta kololuwa ba za ta zama daidai da abinda tsani ne ba ولذلك وجب الوفاء بالنذر إذا كان تبررا وتقربا إلى الله saboda haka ya zanto wajibi ne mutumin da yayi alwashi yayi bakance ya cika bakancensa idan ya zanto bakancen nan yayi ne da niyyar neman kusancin Allah subhanahu wataala da neman da'a ga Allah subhanahu wataala to wannan wajibi ne ya cika mutumin duk da yayi bakance zai yi wa Allah da'a kamar yadda annabi ya ce من نذر أن يطيع الله فليطيع فليطيعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصيه wanda dai yayi bakancin zai yi wa Allah da'a yayi alkawarin zai yi azumin kwana uku yayi alkawarin zai yi sadakar dubu biyar falyuti'hu to yayi wa Allah wannan da'a wato ya dora wa kansa wani abin da ya zama kuma wajibi ya cika shine ma'anar yufuna bin nazar suna cika bakance da suka yi alwashin da suka dauka amma idan mutum yayi alwashin da yake saban Allah ne to kada kada ya cika shi ce in dai abin nan ya samu na same shi to suwa da ba zan ƙara kyautata musu ba to ya ji labarin wasu daga ƴan uwansa sun sa ka ai masa wani alheri sai alkawarin to in dai ya samu wannan abin da suke masa bakin cikin ya samu to ba zai ƙara kyautata musu ba kyautata wa dangi abu ne mai kyau wa atu dal qurba haqqahu wal miskin saboda haka wannan abin da ya bakance a kansa ba daidai bane ya ce ba zai ƙara kyautata wa makusantansa ba to shine sai annabi ya ce idan kuma bakancen da kai ba mai kyau bane to ka cika kada ka saba wa Allah kada ka cika wannan bakancen ka ka saba wa Allah to shine yake cewa kasancewar bakancen da aka yi an yi shi dan Allah saboda kusanci neman kusanci da Allah sai ya zama wajibi a cika amma bakancen da ya kasance an yi shi dan wani wata bukata sannan kuma ya zanto haramun ne to wanda ya zama a matsayin rantsuwa ce sai ya kafarar rantsuwa ba zai cika wannan bakancan ba to malam sai ci gaba da bayanin waɗannan masu wannan ra'ayi hujjarsu fama kana lahu subhanahu wa ta'ala fa huwa muta'alliqun bi uluhiyyatihi duk abinda an yi shi ne domin Allah to wannan yana da alaka ne da uluhiyya tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya shine tauhidul ibada tauhidullahi bi af'alil ibada zanto ibada ga Allah subhanahu wata'ala kadai bawa zai yi ta ba zai yi ma wani ba Allah ba to duk wani abin da yake an yi shi dan Allah to wannan yana da alaka ne da tauhidul uluhiyya wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu din mukhlisina shine yi dan Allah to duk abin da aka yi shi dan Allah to ya shiga karkashin tauhidul uluhiyya tauhidul uluhiyya kuma yana gaba da tauhidul rububiyya shine yake cewa wa ma kana bihi fa huwa muta'alliqun bi rububiyyatihi abinda kuma ya tabbata saboda an yi tsani da Allah subhanahu wataala an nemi taimakon sa an nemi agajin sa ya taimaka abin ya samu to wannan an yi amfani ne da tauhidul rububiyya shi tauhidul rububiyya shine tauhidullahi bi af'alihi ka kadaita Allah da ayyukansa abinda Allah ne kadai yake yi to kai da shi kadai ne yake yi kada ka jingina shi ga wani wa Allah ba kana neman arziki ka yarda shine ar-razzaqu shine mai bada arziki faftahu inda Allahi rizq ku nemi arzikin ku a wurin Allah saboda sai ka yi sai ka yi tsani da Allah domin ka samu biyan bukatar ka to kaga wannan tauhidul rububiyya ce rububiyya ne ba tauhidul uluhiyya ba don haka dukkan wani neman taimako da bawa zai yi zai zai zai jingina wa Allah subhanahu wataala aikin sa to wannan tauhidul rububiyya ne tsantsanta shi kuma ibadarsa ga Allah subhanahu wataala wannan shine tauhidul uluhiyya to tauhidul uluhiyya yana gaba da tauhidul rububiyya domin shi tauhidul rububiyya akan iya a same shi ba a samu tauhidul uluhiyya ba kuma zai amfani ba amma ba zai yi a samu tauhidul uluhiyya ba ba tauhidul rububiyya ba zai yi ba tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya yatadammanu tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya ya tadammana tauhidul rububiyya duk wanda ka same shi mai tsantsanta bautarsa ga Allah to zaka same shi yana da tauhidul rububiyya shi kuma tauhidul rububiyya yastalzimu tauhidul uluhiyya wato duk wanda ya yarda da tauhidul rububiyya to ya wajaba akan sai tauhid yarda da tauhidul uluhiyya zai iya yarda da kin yarda amma za iya rasa ilzami da wannan zalikumullahu rabbukum خالق كل شيء لا إله إلا هو فاعبدوه ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه التي ذلكم الله ربكم wannan shine ubangijinku kaga wannan ce rabbukum shine tauhidul rububiyya khaliq kulli shay la ilaha illa huwa khaliq kulli shay la ilaha illa huwa wannan tauhidul uluhiyya ne wato idan har suka yarda da tauhidul rububiyya sun yarda cewa Allah subhanahu wataala shine mahaliccin su to dan ba za su bauta ma wanda ya halicce su ba ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun wanda ya halicce ku shi ya kamata ku bautawa ba wanda bai halicce ku ba afaman yakhluqu kaman la yakhluq yanzu wanda yake halitta zai zama daidai da wanda baya halitta ba za su zama daidai ba to saboda haka shi tauhidin rububiyya ana iya a same shi a samu mutum ya yarda da cewa Allah ne ya yi shi Allah ne mahaliccinsa mahaliccin sama da ƙasa mahaliccin dukkan wani abin da ido yake gani da ma wanda ido baya gani duk zai iya yarda da wannan amma kuma sai rika bauta ma wani ba Allah ba a matsayin cewa wanda yake bauta wa dinnan ya fi shi kusanci da Allah don haka zai kusanta shi ne zuwa ga Allah kamar yadda mushrikai a lokacin Annabi sallallahu alaihi wasallam suka rika fada ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa suna bauta musu suna cewa ba ma bauta musu sai dan kawai su kusantar da mu zuwa ga Allah amma wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal arda yaquluna Allah da za a yi musu tambaya Allah ce da za ka tambaye su wane ne ya halicci sammai da ƙasa za su ce Allah ne wala in sa'altahum man khalaqahum la yaquluna Allah inda za ka tambaye su wane ne ya halicce ku ku za su ce Allah ne saboda haka kafiran Qurayshawa su Abu Jahal su Abu Lahab su Al-Walid ibn Al-Mughira da manya-manyan jimajiman Qurayshawa babu ɗaya daga cikin su da ya taɓa buɗar baki yace ba Allah ne ya halicce shi ba gunkinsa ne ya halicce shi ba wani ɗaya daga cikinsu da ya taɓa cewa ba Allah ne ya halicci sama da ƙasa ba ba wani ɗaya daga cikinsu da ya taɓa cewa ba Allah ne yake rayawa yake kashewa ba dukkaninsu sun yarda da wannan kuma wannan shine tauhidin rububiyya amma ba su yarda su bauta wa Allah shi kadai ba dole sai sun hada bautarsa da wasu abubuwa da suke ganin su su suke kusanta su da Allah da yadda annabi ya zo ya ce da su su bauta wa Allah shi kadai kar su haɗa komai da shi sai suka ce aj'al al-alihata ilahan wahida inna hadha la shay'un ujab yanzu zai mayar da Allah zama daya abin bauta ya zama guda daya dan mu bar waɗannan abubuwan da muka girka a gidajen mu na gumaka mu daina bauta musu mu dawo mu bauta wa Allah shi kadai wani abin mamaki ne saboda haka suka kiyarda da tauhidul uluhiyya kadaita Allah a cikin bauta tare da cewa sun yarda da su kadaita shi a cikin halitta da azartawa da saukar da ruwan sama da ba da tsirrai duka waɗannan sun yarda cewa Allah ne kadai yake yi to amma wannan bai bai amfane su ba to su masu cewa as-sabru lillahi akmalu min as-sabri billah suna cewa sabru lillah yana da alaka ne da tauhidul uluhiyya don haka tauhidul uluhiyya kuma yana gaba da tauhidul rububiyya shi kuma sabru billah yana da alaka ne da tauhidul rububiyya shine suka ce walidhalika yace wa ma ta'allaka bi uluhiyyatihi ashrafu bima ta'allaka bi rububiyyatihi abinda ke da alaka da tauhidul uluhiyya yafi wanda yake da alaka da tauhidul rububiyya suka ce walidhalika kana tauhidul uluhiyya هو المنجي من الشرك دون توحيد الربوبية بمجرده don haka ne ya zanto tauhidul uluhiyya shine yake kubutar da bawa daga fadawa shirka tauhidul uluhiyya shine yake kubutar da bawa daga fadawa shirka ba tauhidul rububiyya shi kadai ba don haka tauhidul rububiyya bai kubutar da kafiran quraishawa daga shiga shirka ba bai kuma kubutar da su daga shiga wuta ba فإن عباد الأصنام كانوا مقر مقرين بأن الله وحده خالق كل شيء وربه ومليكه domin masu bautar gumaka duk sun yarda da cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai ne mahaliccin dukkan komai shine ubangijin dukkan komai shine mamallakin dukkan komai da haka ba su taɓa jayayya a gan cewa Allah subhanahu wata'ala shine mamallakin samai da ƙasa da abin da yake cikin su ba qul man bi yadihi malakutu samawati wal ard wa huwa yujiru wa la yujaru alayhi in kuntum ta'lamun sayaquluna lillah wane ne yake da mulkin samai da ƙasa sannan shine yake bawa bawa mafaka shi ba wanda ya isa ya bada mafaka don hana shi yin abin da yake nufi yayi wala yujaru alaihi baka iya ba mu wani mafaka daga Allah subhanahu wataala za su ce Allah ne sauraka sun yarda cewa Allah subhanahu wataala shine mamallakin sammai da ƙasa da abin da yake cikin su shine mahaliccin su shine mai saukan musu da ruwan sama shine da mai fitar musu da tsirrai shine mai babiya musu bukatun su na yau da gobe amma duk da haka suna da shubha game da abin da suke bautawa cewa waɗannan da suke bautawa masoya Allah ne makusanta Allah ne su a karan kansu ba su da alfarmar da za su iya tunkarar Allah kai tsaye dole sai sun sanya wasu tsakankaninsu da Allah su ne za su kusanta su da Allah kuma su ne za su cece su ranar gobe kiyama wai quluna haula shufa'una inda Allah to amma wannan duk bai shigar da su musulunci ba bai sa annabi sallallahu alaihi wasallama yayi shelar cewa to shikenan sun zama musulmi ƴan uwanmu ba ya ci gaba da kiransu zuwa ga tauhidi da kadaita Allah walakin lamma lam ya'tu bi tauhid al-uluhiyya sai dai yayin da ya zanto ba su zo da tauhid al-uluhiyya ba ila ilahiyya wa huwa ibadatuhu shine bauta masa wahdahu shi kadai la sharika lahu lam yanfa'hum tauhid rububiyyatihi haka tauhid rububiyyarsa bai amfane su ba to wannan shine har ko da yaushe masu kira zuwa ga sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam a kowane lokaci suka yi ta jawo hankalin musulmi waɗanda suka yarda da addinin musulunci a matsayin shine addinin za su bauta wa Allah da shi su sani addinin musulunci a ƙololuwarsa ita ce kalmar shahada la ilaha illallah ita kuma la ilaha illallah abinda take kira zuwa gari shine tauhidul uluhiyya shine tauhidin bautar Allah shi kadai kada a gauraye bautarsa da wani abu ba Allah ba shine ma'anar la ilaha illallah la ilaha ay la ma'budu bi haqqin babu wani abun bauta da gaskiya sai Allah wannan kaga shine tabbatar da tauhidul uluhiyya tabbatarwa da Allah bauta shi kadai kuma da wannan ne mutum yake shiga musulunci to yayin da ya zanto da yawa daga cikin masu danganta kansu ga musulmi ga musulunci sun jahilci kalmar la ilaha illallah sai ya zanto sukan suna fadarta amma kuma ba sa aiki da ma'anarta mutum zai faɗi la ilaha illallah amma kuma zai riki wani abu yana bautarsa ba Allah ba kuma yana tsammanin cewa wannan la ilaha illallah din za ta amfane shi ba za ta amfane shi ba tunda bai zo da tauhidul ilahiyya ba kace in kaga dama kace tauhidul ilahiyya ko uluhiyya ko kace tauhidul ibada duk ana fada ko tauhidul qasd wal irada duka wannan yana daga cikin sunayen shi wannan nau'i na tauhidi shine bautawa Allah shi kadai wanda duk ya zanto ya jewa Allah subhanahu wataala yana mai shirka da Allah wato ya zo ya je masa da kishiyar tauhidul uluhiyya to babu magana shiga aljanna tare da shi innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an-nar wa ma lil-zalimin min ansar inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha saboda haka duk wanda zai mutu yana shirka wato baya dayanta Allah da bautarsa to wannan ya haram Allah ya haramta masa aljanna ba shi ba shiga aljanna to da wannan ne suke fifita as-sabru lillah akan as-sabru billah suka ce as-sabru lillah wannan yana da alaka ne da tauhidul uluhiyya as-sabru billah yana da alaka da tauhidul rububiyya tauhidul uluhiyya kuma yana gaba da tauhidul rububiyya wa qalat ta'ifatun wani bangare na malamai kuma sai suka ce as-sabru billahi akmal a a dai bangaren wancan da kwace tauhidul rububiyya yake magana akan sa ce wannan shefi kamala bal la yumkinu as-sabru lahu illa bis-sabri bihi shi kansa wancan hakurin da kuke magana a kansa cewa hakuri dan Allah ba zai iya samuwa ba sai ta hanyar hakuri tare da taimakon Allah ma'ana bautar Allah ba za ta yi ba sai ta hanyar taimakon Allah subhanahu wataala idan Allah subhanahu wataala bai taimaka wa bawansa ba da taimakonsa na musamman ba zai iya zama mai bautawa Allah shi kadai ba saboda haka kaga ashe abinda ba abinda ba zai samu ba sai da wancan wancan din shine gaba kenan shi yasa Allah subhanahu wataala ya hada su guri guda ce iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bautawa kuma kai kadai muke neman taimakonka wato kai kadai muke bautawa kuma kai kadai ne mai taimaka mana akan bauta maka kai kadai ba za mu iya bauta maka kai kadai ba sai da taimakonka kamar yadda ya ce wa abudhu wa tawakkal alai ka bauta masa ka dogara gare shi ya hada waɗannan abubuwa guda biyu ma'ana ba za ka iya bauta masa ba yadda ya cancanta ka bauta masa sai idan ka samu taimakonsa ta hanyar dogaro da za ka yi da shi shi yasa Allah yake hada su rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir alayka tawakkalna gare ka muka dogara wannan shine wa iyyaka nasta'in wa ilayka anabna gare ka muka koma da dukkan al'amarin wannan shine iyyaka na'budu haka nan wa'budhu wa tawakkal alayhi shine iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa'budhu shine iyyaka na'budu wa tawakkal alayhi shine iyyaka iyyaka nasta'in suka ce saboda haka shi as-sabru lillah wanda shine bautawa Allah da hakuri akan bautar Allah ba zai samu ba sai da as-sabru billah wato sai ka samu taimakon Allah akan wannan hakurin da ka bautawa Allah shi kadai suka ce kama kala ta'ala wasbir da Allah ya ce wasbir yawa annabi sallallahu alaihi wasallam umarni da yayi hakuri sannan duka al'ummar mu'mine suka biyo bayan sa cikin wannan umarni fa amarahu bis sabri Allah ya ce yayi masa umarni da yayi hakuri wal ma'muru bihi huwa alladhi yuf'alu li ajlihi wanda aka abinda aka umarni da shi shine abinda za a yi dan Allah din subhanahu wataala ثم قال تعالى sannan sai Allah ya ce wa ma sabruka illa billah hakurinka ba zai samu ba ba zai yi ba sai tare da taimakon Allah wa ma sabruka hakurin nan da aka umarce ka da shi shine as-sabru lillah din ba zai yi ba illa billah sai tare da taimakon Allah fa hadhihi jumlatun khabariyya غير الجملة الطلبية التي تقدمتها anan jumla ce iri biyu akwai jumla طلبية wato jumlar da take kunshe da umarni al-talab shine umarni ko hani to abinda zai zama umarni ne ko hani sunan shi talab yana abinda zai iya shiga karkashin shi addu'a al-iltimas duk wanda yana karkashin al-talab abinda ba labari ne ake baka ba wanda zaka iya cewa mai baka labarin gaskiya ne ko ƙarya ne shine talab shine al-talab a gurin malamai suka kira shi al-talab to wasbir da Allah ya ce ka yi haƙuri wannan talab ne ana neman ka da ka yi haƙuri kaga dan an ce da ka yi haƙuri ba za ka ce ƙarya ne ko gaskiya ne ba sai dai ka ce to zan yi ko ba zan yi ba amma ba ƙarya ko gaskiya ba shine talab sanan jumlar ta biyu ita ce jumla khabariya wacce ita jumla ce khabariya wato labari ne abinda zaka iya cewa mutum gaskiya ne ko ba gaskiya ba zai iya zama gaskiya kamar anan yake maganar Allah ce zai iya zama ba gaskiya ba inda wata magana ce da wani zai yi wanda ba ta gaskiya ba Allah ce wa ma sabruka illa billah hakurinka ba zai yiwu ba sai tare da taimakon Allah kaga wannan labari ne Allah ya bayar kuma wa man asdaqu min Allah qila ba wanda ya kai Allah gaskiyar magana sai da suka ce fa hadhihi jumlatun khabariya ita ce wa ma sabruka illa billah غير الجملة الطلبية التي تقدمتها شيني واصبر لألا يتشي أخبر فيها أتكين وانا الجملة تبيو تتشي الجملة الخبرية ألا يبار الأبار أنه لا يمكن الصبر إلا به هقولي بذي وسيلتي مقنسة وذلك يتضمن أمرين وانا أبوكما يأمش أبوه ودابيو الاستعانة والمعية الخاصة التي تدل عليها باء المصاحبة anan billahi din da ya kunshi abubuwa guda biyu abu na farko al-isti'ana taimako neman taimakon Allah ci wasbir wa ma sabruka illa billah Allah illa bi i'anati min Allah sai da taimako daga Allah subhanahu wata'ala sannan ba'u din har ila yau tana daukan ba'ul musahaba din tana daukan ma'anar ma'iyya wato sai tare da Allah ma'ana tare da Allah tare da taimakon sa da ƙarfafarsa da goyon bayansa haƙurinka ba zai samu ba sai tare da Allah ma'ana tare da taimakonsa tare da ƙarfafarsa tare da goyon baya da zai baka to shine zaka iya samun yin haƙuri wajen yi masa da'a yin haƙuri wajen barin abin da ya hana ka saboda haka kalmar abin nan wannan ba'u din bi bi bi billahi din nan ba'ul isti'ana ce ba'ul musahaba ce al isti'ana shine kana neman taimakon Allah kamar yadda kake cewa bismillah bismillah kamar kana cewa asta'inu billah ina neman taimakon Allah saka ba'un din nan ba'ul musahaba ba'ul isti'ana sai ya ce ka qaulihi kamar fadarsa fa bi yasma'u wa bi yubsiru wa bi yabtishu wa bi yamshi dani ne yake ji dani ne yake gani dani ne yake damka da kuma dani ne yake tafiya wannan wani yanki ne daga hadisin hadisul wali abin hadisin da ya fi sani da hadisul wali hadisin abu huraira wanda ya ruwaito shi daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya ruwaito shi daga Allah mabuwayi alhadisul qudsi wanda Allah subhanahu wataala yake cewa man adali waliyan faqad azantu bil harb wanda duk yayi gaba da maki da masoyina da waliyina to ina shelanta masa ina shelanta masa ina gayyata sa yaki yaki da ni kad azantu bil muharaba yazo mu buga dai har zai yi fada da masoyina to da ni yake to shine hadithul hadithul wali cikin sa yake cewa ba zalu abdi yataqarrabu ilayya wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma aftaratuhu alayhi ولا زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه أزوى قرشان حديثا كون حديثي لينا نشكن سيو البخاري إمام البخاري يا فتدشي سنة دنسة زوى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه to a wasu wurare ana aka samu wannan karin fa bi yasma wa bi yubsir wa bi yabtush wa bi yamshi amma baya daga cikin riwayar bukhari riwayar bukhari babu wannan karin wanda anan ibnu qayyim ya yanko kuma duka malaman da suka ruwaito hadisin ba su danganta wato ba su ambaci wannan karin ba duka malaman da suka fitar da hadisin ba su ambaci wannan karin ba wanda yake a nan a gabanmu mu wanda ya kawo wannan karin kawai a cikin littafinsa shine al-hakim at-tirmidhi a cikin nawajar al-usul shi ma ba tare da ya koro sanadin karin ba wannan karin ba bai kawo sanadin sa ba Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a wurare daban-daban ya rika kawo wannan karin a cikin maganganun sa sannan Ibn al-Qayyim da yake yawanci maganganun Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah sune tushe da ibn al-qayyim yake gina nasa maganganun akai ya fadada yana daukan maganganun ibn taymiya sannan ya gina nashi akai ya kuma ƙara fadada bayani tare da wasu dalilai waɗanda watakila shekul islam ibn taymiya bai ambace su ba to saboda haka shi ma sai ya zanto yana fadar wannan kamar yadda ya gani a cikin littattafan malamin sa shekul islam ibn taymiya alaihi rahmatullah to amma wannan ziyada wannan ƙarin ba da asali baya da asali baya da sanadi duk abin da baya da sanadi to ba karbabbe bane a gurin malamai a matsayin hadisi koda wani malami zai faɗi shi a cikin littattafansa koda ya malamin da yana da matsayi da ilimi da aka sallama masa to amma zai iya wahami ya shigar da shi cikin ruwayar da take sahihiya ce amma sai ya samu sai ya haɗa wannan saboda yawanci shekul islam ibn taymiya littattafansa yana rubuta su ne da ka yawanci da ka yake rubutawa saboda haka waɗannan hadisai da ayoyi duk yana koro su ne da ka to kuma lokaci kwakwalwa ta ɗan adam za ta iya haɗintarsa musamman ya karanta abu anan ya karanta wani irinsa anan ya karanta wani lokaci sai abuwa su iya haɗe mutum to shi yasa sai ake iya samun wannan wahabi shi yasa za mu ga sheikh nasiruddin albani alaihi rahmatullah a cikin silsilar sahiha yake cewa walam ara hadhihi ziyada inda al-bukhari wala inda ghairihi mimman zakarna min al-mukharrijin wannan ƙarin fabi ya sima wa bi yufsir wa bi yabtush har zuwa ƙarshe ya ce ba mu ganta a wajen a cikin sayar bukari ba kuma ba mu ganta a cikin ɗaya daga cikin malaman da suka fitar da hadisin ba saboda haka wannan ƙarin bai inganta ba to shine ma da yake cewa walaysa al-muradu bi hadhihi al-ba wannan ba din da take cikin wannan ƙarin bi yasma ba ba ba ba ta da wata ma'ana وليس المراد بها باء وليس المراد بهذه الباء مجرد الاستعانه ba wai kawai taimako kadai ake ake nufi da ita ba fa inna hadha amrun mushtarakun bayna al-muti' wal 'asi wannan wani abu ne da masu wato mai da'a da wanda yake mai saban Allah duk sun yi tarayya a cikin sa fa inna ma la yakunu billahi la yakunu duk abinda Allah bai yarda ya kasance da taimakon sa ba zai kasance ba saboda haka hatta wanda zai saba wa Allah inda ubangiji subhanahu wataala bai sahare masa sabon ba zai iya yin shi ba duk wani abin da yake niyyar yayi sai ubangiji subhanahu wataala ya sakar masa damar yin hakan ne in bai sakar masa damar ba za ta yiwu ba duk koma menene in wani abu ne wanda zai yi shi da karfin sa sai ubangiji ya jefa masa wata rashin lafiya da gaba daya za ta kwantar da shi haka ba karfin ma da zai yi abin wani abu da zai yi da dukiyarsa ne sai ubangiji ya kwace dukiyar daga hannunsa ya dawo ba komai a hannunsa da zai iya yi saboda haka abin ya kiwa in wata dama ce yake da ita sai ubangiji ya kwace damar duk wani abin da zai yi to ba zai yi shi ba sai da mashi'ar Allah saboda haka kaga wannan wani abu ne wanda da mutumin kirki da wanda ba na kirki ba duk sun yi tarayya a nan mutumin kirki idan ya aikin kirki zai yi shi ne da taimakon Allah haka nan mai saban Allah ba zai yi ba sai da horewa ta ubangiji ana ce mun lokaci yayi haka zamu gintse karatun an sallah insha Allah sai mu ci gaba السلام عليكم